أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
mai ciki wa bura'a ya taharrak janinaha take sai gashi ta haife sai ga dan cikin nata shi ma yana motsi baina jambaiha a tsakanin wato kenan cinyoyinta guda biyu na ba yana kokarin neman inda zai sha nono kama sa'alu kamar yadda suka roka to yanzu ba an gama ba so suke su kure shi dama ya ko to zo an riga an yi an riga an yi fa inda zalika amana ra'isuhum a lokacin da shugabansu ana kiransa janda sai ce eh shi kan tabbas ya yadda da haka sai imani ana kiransa janda bin amr wa man kana ma'ahu wasu mutane da suka goya masa baya su ma suka yi imani al'amari akan umarninsa wa arada baqiyata ashrafis samud amma sauran manyan gari sarki ya yadda amma da waziri da ministoci da sauran mutane su kam sai suka ce a'a ba za su yi imani ba ta haka fasaddahum a zu'abu bin amr akwai wani mutum ana kiransa zu'abu dan amr dan labit sai ya ce san bai kamata ba bai dace ba kaza kaza kaza da sauransu wa habbab sa'ibu alfani akwai wani kuma wanda ke shine mai kula da gumaka ana kiransa habbab to yanzu aka daina bautar gunki shi mai zai ci eh ya ci kaya haka ba zai yadda ba sai ce a ina wallahi ba zai a da yau warba bin sam'ar akwai wani mutum ana kiransa ruba bin sam'ar ibn jilais duk wa'annan sai suka ce wato kenan ba su yadda ba don haka kaga kenan yanzu jama'a ta kasu kashi biyu fa za mu fariqani yaktasimuna sai ga sun zama jama'a guda biyu wanda suka bi annabi salihu akan wato kenan wata akida daban wanda kuma suka ki suke kan guma gansu wato kenan akan wata akida wato kenan daban hakan nan wannan bayan Allah suka zauna a cikin wannan lokacin Allah madaukakin sarki kuma dama idan mutane suka nemi aya su da kansu Allah ya kawo aya to ɗayan biyu ne ko dai su miƙa wuya ko kuma ta zama musu fitina ko kuma ta zama musu fitina don haka wakamatin naka taguwar sai ta zauna a gurin su fasilaha da dan dayinta dan jarinta dan jaririnta ba da ma wata athu baina azhurihim bayan ta haife shi a gaban su muddatar aka samu tsawon lokaci ta shirba min bi'riha tana sha daga wanto abin shanta daga rijiyarsa raji rijiyarsu wa tada'uhu lahum yawman sai ta bar musu wato kenan ruwa wato ma sai su je rijiyar garin wanda suke sha a wani lokacin rijiya ce kwaya ɗaya sananniyar sadaka sai aka ce a raba shayan sha don su tsahara ɗanɗana ta yanto dole nasu a hakama bi kadar ma'adar su milar fujuri aka ce hadihin naqat lahi ko yawwa laha shirbun walakun shirbun yawon ma'alum aka ware rana kaza aka ce ita ta rika shan ruwa aka ware musu suma rana kaza aka ce zirga shan ruwa idan kwana ɗaɗɗaya ne ma yau in sun sha ruwa gobe sun ji ba samu ruwa ba in ka ji ma a banza ne ka je kora gugan ka sai da kasar gindin rijiya ba ga ruwa ba saboda haka ta shanye amma kuma inton tana ba su nono nonon kuma ya ba su taɓa samun nono a rayuwarsu mai zaƙi da daɗi kamansa ba sannan kuma zai kai abin ya kosar da su to amma dai duk da haka aka gaba yayin da suka saba ba wa kanu yashrabuna labnaha suna shan nonanta yawmu sharbiha ranar da ita za ta je ta sha ruwa dan kana bukatar ruwa dai ka ja ka sha nono ya halibunaha suna tatsanta fa yamluuna ma sha'u min awiyatin kowa ya cika kwanukan gidansu da abin din randunan gidansu da nonanta wa awanihim da kwanukan su da sauran kayan ka duk abin da bokiti da sauransu su ne al'awani yawwa don haka kamar yadda Allah madaukaki yake faɗa wata aya guda yake cewa nabihun annal ma'akin watan bainahum kullu shirbin mu'tadar sai cikin suratul kamar Allah ya ce ka gaya musu shan ruwa daga yanzu ya zama za a raba tsakaninsu da taguwa kowanne ranar shansa ya zo ya sha ranar shansa zo su sha su ɗebi ruwa su ajiye wanda za su yi amfani da shi ita ma ranar shanta ta zo ta shanye ruwan abin na hakan na aka dinga zama hakan na aka dinga zama Allah madaukaki zai ce hadhihi naqatul lahashir wa lakum shirbun yawmin ma'lum kowa da ranar sa sananniya taka ranar shan su wannan taguwar ba za ma ta je rijiya ba su ɗibi ruwa su ta yin abin da suka ga dama da shi amma ranar shanta kar su je su don sun je ma ba za su samu wato kenan ruwan ba wa kana tasrafu fi ba'd zalikal audiya ya kasance wato kenan ana sake ta tana yawon ta a cikin wannan kwarar nasu tardu min fajjin wa tasbiru min gairiha ta shiga ta nan ta fita ta nan me yasa me yasa take haka liyasaha لأنها كانت آه كانت تتضلى من الماء ذات شجتنا تفتتنا دي إن تشجبات دواني واتكنا مطلع بات دا مطلع أقول وكانت علامة ذكرى in dai yadda aka ambata akan tarihin tarihin ta ne ta kasance wato kenan kilkan ha'ilan taguwar babba ce mai girman gaske wa manzarar ra'iyan kuma ka kallon ta tsakan sha'awa wato kira abar sha'awa ce idza marrat bi an'amihim duk lokacin da su zo wucewa gurin dabbobin su na faraminha duk dabbobin su nan guduwa za su yi awaki da raƙuma da shanu da komai in sun ganta sai su nufa a guje falamma tala alaihim lokacin da aka samu tsawon lokaci a kansu duk inda dabbobin su gane su firgita su yi nan suna guduwa washtadda takdibuhum kuma ya zama gaba da yawa ta yi tsanani tsakaninsu da annabi salihu suka tsananta wajen kare tashi shi annabi salihu din adamu ala katliya sai suka ce to yanzu yadda za a yi in ana son zaman lafiya kawai a kashe wannan taguwar idan ba a kashe ta ba to fa za mu samu matsala tare da abin nan me yasa liyata asaro bil mai kullum a ce wai ba za ka samu ruwa ba sai ran da za ta sha sai washe gari da haka suka ce ya kamata a ce suna da dama da cikakken yanci kullum su je rijiya su sha ruwa tun da rijiya su ce kwallo yomin fayu kalu sai kowane rana haka suke fada sai a ce musu in su kiyaye fa su kiyaye fa to daga baya sai zama ittafaqu kullum ala qatliha sai suka yi tifaki akan wato kenan kisanta shi kala qatadatu malan qatada yake cewa balagani labari ya zo min annal ladhi qatalaha wanda ya kashe taguwar annabi salihu alaihi salatu wassalam dafa alaihim kulluhum sai da yaje kan kowa a cikin mutanen nan na garin nan anahu raduna cewa sun yadda zan kashe ta akwai matsala ko kuma kun goyi ba mun goyi ba mun goyi ba ya je waccan anguwar ma ya je waccan anguwar ma ya je waccan anguwar duk inda daba take ta mutane zai je tattauna da su akan shi in sun yarda zai yi tasadduri wato kenan wajen kashe ta sai duk suka ce sun yarda bi katliha da kisan nata hatta ala nisa har sai da ya dinga bin gidaje gidaje gurin mata su ma wato kenan fi hudurihinna a cikin darbokokinsu ɗakunansu da sauransu wa alas sibiyan har yaran gari sai da ya dinga tara yaran gari na cato zan kashe muku wannan taguwa kun yadda kowa yana cewa ya yadda kowa yana cewa ya yadda wa hadha huwa zahir li qawli ta'ala wannan shine ma in kan akari zai zama sai baka fassara fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa fakazzabuhu fa akharuha sai suka karyata annabi salihu sai suka kashe ta me yasa ce suka kashe ta saboda dukansu sun yarda ya je kan majalisu mutane sun yarda ya je gun yara mutane yara sun yarda ya je gidaje gidaje mata su ma sun yarda don haka Allah ya ce fa ruha sai suka kashe ta don haka fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim sai ubangiji Allah ubangiji su ya halaka su da zunubinsu da aka da halaka sai ta zo ta kan kowa to wannan malamai suna cewa in ana sabon Allah dole a yi magana a kai idan ba a yi magana ba to rashin magana yana nuna yarda to yarda kuma da wannan matsalar yakan sa azabar Allah ta zo ita kuma azaba in ta zo ta umu salih wa salih da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba duk za ta zo ta wato kiran ta gama Allah yake cewa a wata aya wa atayna menene fadan da alaihi rabbuhum bi dhanbi fasawaha ma ma'ana sawaha Allah ya daidaita ta halakar ta kawo kan kowa da zama kowa ya laifi mutum ɗaya ne ya kashe amma matsalar da ta zo ta sai Allah ya daidaita ta akan kowa ba su equal punishment ka gani Allah ya ce wa atayna samuda naka samudawa mun ba su taguwa mafsiratan ga ta a zahiri aya Allah maɗaukakin sarki ya ba su amma fa zalamu biha sai suka zalunci kawukansu dangane da al'amarin ita taguwar su suka nema a kawo kuma su suka zo suka ce za su kashe ta ta gani wakala fa'akarun nakata sai suka kashe wato kenan ita wannan taguwar gaba daya don haka fashaddad alama jumu'il kabilati fadalla ala rida jami'ihim bi zalika bayan kuma sun kashe ta sai abin ya dame su saraka kuma tun da duk sun yarda kaga azaban ta zo ba za ta kere ba za ta tsallake kowa ba fala ma fa'alu zalik bayan sun aiwaci wannan wa farago min aqrin naka yanzu an kashe ta shi kira an gama sai kuma kuma sabon labari kenan ko wa balaga al-khabaru salihan labari ya je gurin annabi salu yana can wallahi an je an kashe maka taguwar ka tunda yanzu ta sace duk da cewa na ga tallahi ne ko an kashe maka taguwar ka wa qalu suka ce in kana sadiqan ajjalnahu qablana in dai abu da salu ya fada to shikenan yanzu mun gaggata azabar ta zo mana mu da kanmu wa in kana kadiba in kuma ƙarya yake yi haka ne alhaqnahu binaqatihi shi ma sai mu kashe shi ya bi tagwattasa in gaskiya ya fada yanzu mun ga mun ga mun ga gautu azabar ta zo ta same mu kenan idan ba muka ba wanda samu shi ma sai mu kashe shi dama makareci ne shikenan sai ya bi tagwattasa kenan alhaqnahu binaqatihi Allah madaukakin sarki a wata aya yake cewa qalu takasamu billahi lanubayyitannahu alahu suka ce mu yi alkawari tsakani da Allah kowa ya rantse launu bayyitan nahu wallahi za mu masa sammako mu kwana a gidansa ko mu dira kansa da daddare da shi da iyalansa sun mana laƙulan na liwalihi sannan in mun je mun kashe shi shi ɗin kansa bayan mun kashe taguwar za mu je da daddare mu kashe shi idan mun kashe shi za mu ce ma mutanensa ma shahidna mu halaka ali ai mu ba musamman abin da ya faru ba ma nan lokacin da aka kashe shi wai na lasa dukun kuma abin da muka faɗa gaskiya ne don haka wayannan wanda suka gama mitin an ce ce satu rahadin ne ko yufsiduna fil ardi wala yufsiduna mutum tara ne suka wannan shawara za su tsallaka su je shi su yi ma su kashe shi kamar yadda suka kashe abin nan wa makaru makaran suka kulla makirci asalin mummunan makirci asalin mummunan makirci wannan kaga kamar abu da wanda yake ba ba ba ba ba ba farau ba ga dukkan mutumin da yace zai bi hanyar Allah musamman wanda zai da'awa zuwa ga hanyar Allah zai iya fuskantar irin wayannan matsaloli don haka sai ya shirya wa makaro makaran sun kulla makirci makirci mai girman gaske wa makarna makaran mu kuma muka ma'amalance su da irin makircinsu domin Allah baya makirci ko wannan ana kiransa al-mushakala ta hanyar mushakala ne shine wato kenan a maka magana da irin harshen da ka da kai amma amalance ka da irin abin da ka abin ana kiran sa mushakala kamar mu'azala yake amma da dan bambanci tsakanin mu'azala da mushakala kuma karo makarama makarna makarama wa la shurul alama su ba su sani ba suna floating Allah madaukakin sarki na warware float din nasu amma su ba su haka ba su san cewa duk abin sa tafiyan hannu yake ba wanzu kaifa kana akibatul makrihim ka duba ka ga yane ne karshen makircin nasu gaba daya karshen ta shine wato kinan halaka a gare su fala ma'azumu ala zalik kai hakuri tarihi muke yi lokacin da suka yi azama cewa lalle za su kashe annabi saluhu wa tawatu suka kuma hada kai akai in an ce at-tawatu shine wato kenan wannan ma sun yadda wannan ma sun yadda wannan ma sun yadda wannan ma sun yadda mun wannan ma sun yadda ko an aje gungun maza sun yadda mata sun yadda yara sun yadda shugabannin gari sun yadda kowa ya yadda duk group group group different abin na mutane different groups na mutane duka sun yadda shine ake kiransa at-tawatu to duk sun yi tawabi akan wannan waja'u min al suka zo da daddare su wa'annan tis'atar hadin kenan liyaftaku bi nabiyillahi dan su zo su kace kace da annabin Allah su kashe shi su kakkashe su kace kace da shi fa arsalallahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya aiko walahul izzatu daukaka ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wani rasuli da annabinsa alaihim sai ya aiko musu alaihim a kansu hijaratan tsakonkwanin duwatsu ya musu ruwan tsakonkwanin duwatsu don haka farar da kat sai ta gurguza salafan haka ne daga na farkonsu zuwa su wata ajilan kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya gaggauta musu wannan ƙabla ƙaumihim kafin sauran mutanen nasu su wa'annan tisatar haɗin da suka tsallaka gidan su ne sai Allah ya ruwan tsakon azaba kafin su isa kan salihu din sai su ya halaka su kafin kuma sauran mutanen gari mun gane wannan wa asbaha samud yawmul khamis kabilar samudawa suka waye gari ranar alhamis wa huwa yawmul awwal min ayyamin nazarati shine rana ta farko a cikin ranakun da Allah madaukakin sarki ya saurara musu bayan sun kashe taguwa ko yawa wajuhuhun musfara sai fuskansu gaba ɗaya wato kenan sai ta fari kama wa adahun salihu kamar yadda annabi salihu ya ce musu in kun yi kaza ba sun kashe taguwa ba sai ya ce musu to ku yi haƙuri salasa ta ayyami ko yawa Allah bada kuke sarki ya ce musu annabi salihu ya ce musu shikenan ku saurara kun halaka ta eh to shikenan ku saurara kwana uku azaba za ta zo ta don haka ranar farko shi ke sai fuskarsu sai ta canja kowa sai ka ga fuskarsa ta canja ta yi wani yalo haka ta yi wani yalo wa azuwa wa filiyomi sani kudayen kwana na biyu kuma sai suka wayi gare min ayyami ta'jili a cikin wato kenan ranakun gaggauta musu azaba wa yawmul juma'a shine ranar juma'a wa wujuhum famarra fuskokin su sai ta yi ja kowa ka gan shi kawai fuska ta fara baci ta yi ja wa azma fil yawm thalis a rana ta uku kuma sai suka waye gare min ayyamil matai cikin ranaku wanda yake jin dadin su na karshe wawaye musabti shine ranar asabar wa wujuhu muswadda ranar kuma sai suka tashi fuska ta yi baki kirin gaba daya ta yi baki kirin gaba daya ka zan baki baki kan kuma a riga an gama lamari falamma azma min al yawm al ahad to yanzu sun kare kwanakin su ko washe gari ranar litinin da ranar lahadi da suka wayi gari waƙar ta hannatu wa ka'adu yanta zuruna a nikimatar lahi duk sun nannaɗe kawukansu sun naɗe jikinsu sun taru su da kansu suna jiran azabar allah maɗaukakin sarki wa azabahu iyazan billahi suna sauraron azabar allah allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mun zalika la ya daruna ma za yi fa'al bihim salu ya ma ya ci musu kwana uku ko ranar farko sai suka ga fuska ta yi yalo rana na biyu suka ga fuska ta yi ja yanzu rana ta uku ta zo ta fuska su ta yi baki gaba daya kuma ita ma ta wuce da haka da next day sai suka zaya suna suka nan da jikin su kowa yana sauraro ya ga abin da Allah zai yi babu gurin gudu babu maganan ainal mafar kalla lawazar ba su san ta ina za ta zo ba ba san ko menene azabar da aka yi musu ba wala kaifa ya atihim al'azab ba su san ta yaya za ta zo ko ma mecece ba wa shirkati shamsu shikenan sai ga rana ta kunno na ranar ja'at husayha sai ga wato kenan ƙara ta zo musu minas sama'i daga sama wa rajafatu shadida da girgiza wanda ke mai tsanani wato kenan min asfali minhu ta kasansu don haka fafadatul arwahu sai rai gaba daya wato kenan sai ta zube rai sai ta fice wa zahaqatun nufusu rayuka ta makare fi sa'atin wahida a lokaci gaba daya wato kenan nan kaga ya amfani da kalmomi guda biyu ya ce saiha sannan ya ce rajfa wani lokaci za ka ga alkurani ce ba ka zata mu rajfatu ba ka zata mu saihatu ko yawa duka masu neman abin aibi a cikin alkurani sai su ce kenan cikin akwai tanakudi saiha ne ko rajfa amma in mutum ya bi tarihin abun da tafsirin ayoyin zai ga kusan duk abu ɗaya ne ya faru a lokaci daya ƙara ta zo daga sama girgiza ta zo daga ƙasa to menene rage ta ƙasa Allah ya ɓuɓɓugo ƙasar tasu ya jijjiga su ta sama tsawa ta zo ta tasa duk a lokaci ɗaya kuma abin da ya faru da haka wani lokaci Qur'ani sai kawo maganar ƙarar saman wani lokaci sai kawo maganar jijjigan ƙasar babu ta nakudi wato kenan a cikin wayannan abubuwa din saboda haka duk Allah madaukakin sarki sai ya halatta su a lokaci ɗaya fa asbahu jasimina sai suka waye gare wato kenan a gurfane fi diyarihim ko fi darihim a cikin gidajensu gaba daya sar'a shanana sanar da sun gurfana kuma kowa shi kenan sai ya fadi wato kenan suka fi shanana la arwaha fihim babu rai a jikin su walam yaltafid minhu ahadun babu mutum daya da ya sake sauraron su ko walam yaflit kai babu mutum daya da ya tsere a cikin su la sagirun wala kabirun babu yaro karami ko babba da ya da ya tsere ya zama bai shiga cikin wannan halakan ba wala zakarun wala unsa babu namiji da ya tsira babu ya mace da ta tsira falu suka ce illa jariyatan kanat muqada sai dai wata yarinya karama wadda take zaune a wannan lokacin wasu muha kalba ana kiranta kalbatu bintu salq wa yuqalu lahadh dhari'a وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح كافرة ce tana da tsananin gaba wato kenan ga annabi salihu falan mara'at mara'at da ta ga abin da ta gani min azabillahi na azabar Allah madaukakin sarki allakat rajulaha sai ta miƙe sawayenta fa kama tas'a ta tashi tana tafiya ka asra imshain da gudu sosai ba ta hayyar min al'ahya ita zo gurin mutanen fa akbarahum tace musu to ganan azaba fa tana zuwa ta ga musu abin da ta gani wa ma halla bi qawmi da abin da ya faru da mutananta summa istazkarhum min al ita ne musu basu ruwan ruwa ta sha sai ta sha wallan ma sharibat matat ita ma tana shan ruwan wato kenan sai ta mutu da abin ya faru kamar da kiran take nuna shine duk suka mutu amma ita sai Allah madaukakin sarki ya kyale ta me yasa saboda ta kai labari ta fita da godu a firgice ta ce ta samu wani gari wasu ne ta ce abin ruwa abin ruwa aka ba ta ruwa ta sha ta ce kunji kunji kunji abin da ya faru da mutanen mu garin mu gaba daya tana gama ba da labari abin da ya faru ita ma sai ta mutu a wannan lokacin shikenan to wannan shine abin da ya faru da wayannan mutanen to mu je Allah rahmat
فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين Fata Allah anhu annabi salihu sai ya juya baya gaba da su shikenan da shi da yan tsirarin mutanen da suka ba shikenan to ka gaba zai iya zama a wannan garin ba dole shi ma sai ya bar gurin kuma shikenan tawalla anhu sai ya juya baya gaba da su yanzu message delivered ya riga ya gama sakonsa mutane kuma sun ki kuma Allah madaukakin sarki ya yi hukuncin sa da yi saboda haka su tawalla anhu sai ya juya baya gabanin su amma duk da haka da yake suna cikin zuciyarsa wa qala ya qawmi ya ku mutane na ya kalle su gaba ɗaya sar'a shana na kowa a kafa yace ya ku mutane na laqad ablagtukum risalata rabbi haqiqa na isar muku da sakon ubangiji na haqiqa tabbas na gaya muku abin da Allah ya ce wa nasatu lakum kuma na yi muku nasiha na yi haƙuri da duk abin da kuka zo da shi na matsala na yi haƙuri amma damuwar shi ne lahi lafi bura nasu yin ba kwa son mai nasiha ba kwa son nasiha sana kan duk abin da farko kuka ja to mu je mana
ولودا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين الله مرحبا كنت إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون الله مرحبا كنت تركيت ولودا كتنا النبي لودا فيما إذ قال لقومه lokacin da shi ma aka tura shi gurin mutanensa ya je musu wa'azi ya ce musu a'a a ta tunan fahishata yanzu za ku rika aikata barna na alfasha ko ta alfasha ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamin tun da aka yi duniya ba wanda ya taba yi tun da aka yi duniya yanzu kun zo da wani sabon allan da tun da aka yi duniya ba wanda ya taɓa yin sa yanzu kun zo da wata sunna wanda take mummuniya kenan innakum latatuna lirjala sai gashi kuna zai ke mu mazaje yan uwanku sha'awatan a wajen biyan sha'awanku min dunin nisa'i kuma bayan mata gashi Allah madaukakin sarki ya halatta muku mata saboda wannan amma kun kuna bi maza yan uwanku ko bal ku bar wannan magana ku ji sabuwa an tunka mu musrifu na lalle ko mutane ne wanda ke wato kenan kun wuce gona da iri kun wuce gona wato kenan da iri akan wannan labari bai kamata a ce haka ta faru ba shi ma kuma annabi lodo din wato kenan me yasa Allah madaukakin sarki ce wa lutan ai ma'ana ka ambaci lutu bai ce a kahon ba saboda shi din wato kenan zuwa garin yayi amma duk da haka tunda ya zama dan gari Allah ya ce ya ce izqala liqaumi lokacin da yace ma mutanansa yace ma mutanansa za ku rika yin alfashen da wani mutum bai taba yi ba ai bai dace ba namiji zai kewa namiji dan uwansa a cikin wannan lamari ba haka Allah ba da kwakin sarki yake faɗa ba to mu je malam وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتذكرون Allah madaukakin sarki cewa ma kana jawaba qaumihi babu ansan da mutanensa suka bashi a wannan lokacin illa an kalu sai dai kawai suna sun doge suna cewa a kurjuhun wannan lutudin da shi da mutanensa ku fitar da su min kare tukun a garinku yasa suka ce ya fitar da shi saboda an mu fada zuwa yayi shi kan ai dan uwan annabi ibrahim ne ko dan uwan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam lokacin da aka jefa annabi ibrahim a wuta alayhi salatu wassalam bayan Allah ya tsere da shi shi ke da sai ce to shi zai bar garin sai annabi lut ya ce ni ma zan bi ka shi kenan sai bishi suka tafi dan baffansa ne suna tafiya suna tafiya da suka je wani gari sai ya bar shi a wannan garin shi ya zauna a wannan garin yana yin da'awa shi kuma annabi ibrahim alaihi salatu wasallam sai ya gaba duk da ya zauna a garin ya saba da mutanen ya auri yar garin ya haifi yaya a garin sai wannan manzanci ya zo masa ai kaga ya kamata ce shi dan gari ne to amma duk da haka kaga wanda baya son ka sai ya tuno wani hanyar da zai zama ya soke ka sai suka yi amfani da wannan kabilancin shi yasa kabilanci kullum baya ci gabatar da mutane gaba sai dai da su baya ko a duniyance wanda suka sa kabilanci a cikin zuciyarsu za ka suna da matsaloli masu yawan gaske ko a biyar bata ci gaba sai da ta cire kabilanci gwani kawai take nema a ko ina yake ya fito ballantana kuma wato kina yayanta wanda suka ce a fitar da su innahum unasun yatadahharun su mutane ne da suke nuna mana wato kenan su su tsarkakaku ne suna zo na ma tsarkaka mu sun dauke mu ban san addini ba ba mu san zamani ba ba san kaza kaza kaza ba abinda muka samu iyaye da kakanni suna yi kaza kaza kaza da menene za su abina amma za su suna gwada mana addini innahum unasun yatadahharun mutane ne wanda suke suna neman tsarkake kansu ai mato abuhum bi gairi aibin sun ba su laifi ba tare da suna da laifin ba ko kai alwala kai sallah ce Allah ka bar shi mai sallah ne to menene laifi anan gurin dama su masu kokarin tsarkake kansu ne a wajen wato kenan bautan gunki ba sa son bautan gunki mujahid ya ce innahum unasun yatadahharuna min adbarir rajali ai mutane ne wanda suke kyamar wato kenan wato kenan amfani da mazaje yan uwansu ko adbarin nasa da kuma wato kenan dubura mata da sauransu su mutane ne wanda suke neman tsarkaka akan wannan ta haka ko hore su to mai Allah madaukakin sarki ce
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مدرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله مدوكاkin sarki yace fa anjaynahu sai muka tsayar da shi sai muka tsayar da shi wa ahlihi da iyalansa sai muka tsayar da shi da Allah tsayar da shi su kuma sauran fa kaka Allah madaukakin sarki ya halaka su shine mafhumul mukhalafa ko illa maratahu sai dai matarsa ce kana bin al-gabirina ita ta kasance daga cikin wanda aka tafi aka bar su matarsa ai dama mun ce matar a garin ya aiki ya aure ta ko ita sai ta bi kabilan su sai ta bi gidan su eh ga babanta ma ga ga kannanta da yayinta duka suna kan wannan akida ta haka ba za a yi ita ba za ta yadda ba sai ta bi maganar gidansu ta ki bin maganar mijinta shi ko mijinta shine annabin Allah madaukakin sarki to haka da halakan ta zo ta shikenan sai ta halaka su du gaba daya shi kuma Allah ya tsirar da shi da wato kinan waɗanda suka bi shi yan kaɗan a wani riwaya aka ce ‘ya'yansa mata guda biyu da wannan matar ta haifa su su kaɗai ya fita da su da matar ita kuma matar sai ta dawo sai halakar ta zo ta amina kwantar na alaihi mataran muka musu ruwan tsakon kwanin azaba a wannan lokacin tsakuwa soyayya ko daga sama aka zuka aka dinga ruwanta a kansu dutse ake ruwa sa soyayyen dutse in ya zo ya make ka shikenan kansa ya fara soyewa fanzur kai nazari kai baka na aiki mutul mujrimina ya ne ne karshen mutane masu laifi kenan kaga idan mutum laifi yayi laifi akwai su'ul aqiba mummunan abin nan musamman laifin nan na sabawa Allah madaukakin sarki a turance mutanen lo suka ce no crime should be left unpunished duk lokacin da mutum ya laifi ya cancanci a hukunta shi to kaga irin hukuncin da Allah madaukakin sarki ya musu kaga ya kamata kai dogon nazari akan wannan yawwa na ba wanda ya imani da shi a garin tun da aka ce wa ahalahu ko kuma a'a akwai waɗanda suka yi imani yan sinari ne sun shiga daga cikin ahalahu abin da ya fi rijiya shine da ƴaƴansa kawai ya fita eh an je na fa'alahu shi da iyalansa ne iyalan nasa kuma banda matarsa ta kai kawo istisna illa mar'atahu eh da shi da iyalansa iyalan nasa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan hadisi yake cewa wa ra'aytu nabiyyan wa ma'ahu rajulun wa rajulani na ga wani annabi tare da shi rajulun mutum ɗaya ne ya imani da shi tare da shi mutum ɗaya ne ya imani da shi da haka da mutum ɗayan nan zai shiga aljanna ko yawwa kamar annabi Elias da Aliyasa kaga ɗayan su ya yi imani da ɗaya sannan bayan ɗayan ya tafi kuma ɗayan ma aka mai da shi annabi kaga Elias zai tashi bai da annabi da wanda zai raka shi shi ma Aliyasa haka ya rake rayuwarsa mutanen ba su bi shi ba to wa rajulani shi kuma wani annabin da mutane guda biyu shi wannan Lutu alaihi salatu wassalam da ƴaƴansa mata guda biyu na haka zai tashi tafi da su aljanna ranar lahira sauran al'ummar da ba su bi shi ba daga wannan abu da da gani ta haka Allah madaukakin sarki yace ya halaka su fa akrajna a wata ayar kenan ke cewa ko fa akrajna man kana fiha min almu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin kana jin ayar da take fada ga wata aya ta dada baka ansa Allah madaukakin sarki a cikin suratul zariyat yace fa akrajna man kana fiha min almu'minina duk mu'minin da yake cikin garin mun fitar da shi amma da muka bincike fa ma wajadna fiha gaira baitin gagadi dugarin gida ɗaya ne kawai muka samu na musulmi gida ɗaya shine nawa annabi lutu alaihi salatu wassalam shi ma a cikin gidan nasa matarsa ta bi yan uwanta ta bi yan uwanta ƴaƴansa ne kawai wato kenan suka bi shi illa mar'ata sai dai matarsa fa inna lam tu'min bihi ita bata yi imani da shi ba bal kanat ala dini qaumiha ta zanna akan addinin mutananta wato kenan tomatiluhun tana misalcece ne da su wato ta zama kaman su kenan alaihi tana wato kenan taimaka musu akan mijin nata wato allimahum tana sanar da su biman ya kadimu alaihi duk mutumin da ya zo gurin annabi ludu yanzu za ta gaya masu mutane cewa ga shi fa yayi bako yayi baki baki sun zo fa bil isharati baina hawa bainahum idan mutane sun zo su sai ta ishara wani lokaci aka ce zai ta hure hayaki ya tashi a gidanta an san da baki ba san kuma ashe bakin da suka zo mala'iku bane kaga rikici kenan ya faru eh rikici kullum mutum ya tsaya akan abin da yake mai kyau daidai duwayo da dabara ba zai abin nan ba cheating does not pay saboda haka wali haza shi yasa lamma umira lutun lokacin da aka umarci annabi lut alaihi salatu wa salam li yasri bi ahlihi ya tuta da daddare da shi da iyalansa ko umira sai aka umarce shi Allah yu'allimaha wala yakrujaha min al ko kar ya sanar da ita kar ma ya fita daga cikin daga cikin garin to da ka sai ya fita wa minhum man yaqul daga cikin malamai akwai da yake cewa bal tabatum ita ta bi su din amma fala ma ja al azabu lokacin da azaba ta zo iltafat sai ta ce wayyo na yi mantuwa kenan sai ta koma garin su tana isa kuma azaba tana wato kinan shigowa shine Allah ya ce musallar da shi illa mar'atu kana min lagabirina sannan Allah ce amtarna alaihim yataran ko mun musu ruwan tsakon kwanin azaba ai wato kenan kamar yadda yake cewa wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandudi mun musu ruwan tsakon kwanin azaba wadda take soyayya wadda take kuma kowace an mata alama musamman wata inda rabbika kowanne an mata alama a gurin ubangijinka kowace tsakuwa da za ta zo kowa da tasa tsakuwar kenan da aka waso su kowace tsakuwa ta san wanda za ta yi ta make ta soye shi wa ma hiya min zalimin bi ba'id to fa wancan abin da ya faru da da mutanen annabi lutu da wanda ya faru da samudawa da wanda ya faru da mutanen annabi hudu da wanda ya faru da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah ya ce duk wannan nau'in azaba din fa ma hiya min mujrimin bi ba'id bata kasance nesa da masu laifi ba bata kasance nesa min zalimin kai duk wanda suka zalunci kansu yanzu ma fatana nan yanzu ma Allah madaukakin sarki yana da hanyoyi da yawa wanda yake saukar da azabarsa yanzu kai fa kada akibatul mujrimin kai nazari ka ga yadda karshen masu laifi yake to mu je malam وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر Allah madaukakin sarki ce wa ila madina akahum shu'aiban mutanen madina su ma mun aika musu da dan uwansu annabi shu'aibu annabi shu'aibu su ma ya je shi daga dama Allah madaukakin sarki ce zai aiko manzanni ko Allah madaukakin sarki ya turo annabi Adam alayhi salatu wasallam ya ce zan aiko muku zan aiko muku da manzanni imma tayannakum eh menene rasulun minkum ko yawwa Allah madaukakin sarki ya ce to zan aiko muku da manzanni sai gashi ya aiko nan ma mutanen madiyana Allah madaukakin sarki ya ce ya aiko musu da dan uwansu annabi shu'aib alaihi salatu wasalam su wannan mutanen madiyana min sulalatin madiyana bin ibrahim suna daga cikin ƴaƴan madiyan dan annabi ibrahim wa shu'aib wa shu'aibu huwa ibnu mikil shi wannan shu'aibu din da aka ce an aika shi ne shu'aibu ibn mikil ibn yashjar wani kawai ya ce sunansa kenan hakan nan wani kawai ya ce a'a da asalin yaren su siriyaniya ana kiransa yasrun kultu sai nake cewa madiyana tudlaq alal kabila yan ce wa ila madiyana akawun shu'aiban madiyana din wata kabila ce ana idlakin sa akan wata kabila kabila kuma ka ce zuwa ga kare kare mun aika ba su ko zuwa ga fulani ko zuwa ga hausawa da sauransu wa alal madinati sannan kuma ana idlakin sa a gari madiyan din sunan gari ne zai daukan kabila zai daukan gari wayalate bi qurbi ma'anin min tariqil hijazi shine wani gari yanda yana nan har yanzu ana kiransa kusa da wani guri ana kiransa ma'ana a cikin hanyar ka ta zuwa hijaz Allah madaukakin sarki yake cewa walan ma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatun minan nasi yasqun ko yawwa lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya gangaro mashayar inda ake shayar da ruwa na madiyana kaga madiyana anan ya zama gari kenan wajada alaihi ummatun minan nasi yasqun sai sai ya samu wato kenan wasu jama'a suna shayar da dabbobin su a wannan gurin kaga kenan madiyana anan ismu madinatin kenan su wayannan mutanen wahum ashabul aika su ne kuma ake kiran su ashabul aika mutanen rukuki aika shine wato kenan rukuki inda zaka samu jeji bishiya a jikin bishiya bishiya a jikin bishiya kuma ka samu wasu bishiya mai yado a sama ta rufe to wannan karkashin inuwa din da wannan rukukin shine ake kiran su aika ko da wani malami yana ce ala innama duniya nidarata aikatin idan darra minha janibun jaffa janibu yau kaga duniya kamar wato kenan koran aika ne duk inda ka samu gurin yayi limbuk kana tafiya a cikin inuwa can ko sai ga wani guri kuma babu bishiyoyin babu wannan na saman sai ka ga kuma wato kenan ya bushe don haka su ne ake kiransu kuma ashabul aika ana kiransu ashabu madiyana ana kiransu ashabul aika kamar yadda bayani zai zo insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya aika musu dan uwansu annabi shu'aibu ya ce musu ya qaumi ya ko mutane na ibudullaha ku bauta wa Allah madaukakin sarki malakum min ilahin gairu ba ku da wani Allah da ya cancanta ku bauta masa tare da Allah ko kuma wato kenan koma bayan Allah madaukakin sarki hadhihi da'war rusul kulluhum wannan kuma kawai da muka wada shi da wan annabawa gaba ɗayan su kan ja'atun bayyinatu min rabbikum kowa za su ce muku hujja da ta zo muku daga ubangijin ku hujja ta zo muku daga ubangiji ai kada aqama Allahu al-hujjata aw al-hujaja Allah ya tsaye da hujjoji a kanku wal bayyinat da kuma dalilai bayanai bayyanannu wanda suke a fili balo-balo ala sidiki ma je tukun bihi akan abin da zai nuna cewa abin da na zo muku da shi ni shu'aibu wato kenan gaskiya ne sun ma wa'azahun sannan shu'aibu alaihi salatu wasallam ya ci gaba da musu wa'azi fi mu'amalati a cikin mu'amalar su tare da sayan da suke mu'amala ma annasi da mutane bai ayyuful mikiyal cewa lalle lalle yanzu zamani ya ɓaci ana zaluntar mutane a wajen au za a auna garin fulawa yanzu a wani abin da sai kaga abin ya roze sai a auna maka in gyada ne za a auna haka in menene za a auna haka ana tauye mudu ko a bata sikeli ko a sa roba a cikin sanayya a sa roba a cikin sanayya yar karama sai a auna maka shikenan a cika maka sai an tashi juyewa sai a rike wancan roba ta ciki sai a juye maka kawai shikenan ashe ta kasan fanko ne ko a daddoke kasan duka ko kuma measurement na scale din ya zama an tsara shi ta yanda in auna za a yi a gurinka duk lokacin da kaga ya nuna 50 kg to 55 ne haka da zai zama in kuma kai ne za ka a rika auna maka duk lokacin da kaga ya nuna 50 kg to 45 kg ne duka irin waɗannan suna abin nan ko a floti a yanka maka ce 50 by 50 ne sai ka je ka auna sai ka ga 43 by 75 an rage nan an rage nan da duka irin wa'annan wato kenan duk abin da zai zo ga ha'inci kaɗan tauye a zalunci ba a gaskiya ba kaɗan rage kaɗan ɓoye da sauransu to duka wannan yana da cikin abin da shabu alaihi salatu wasallam ya yaki mutanensa ya musu wa'azi akan su cika almikiyal wal mizan in an ce mikiyal shine wanda ake auna nauyin kilogram kaza kilogram kaza ko karai abin buhun abin da kana cewa 50 kg 50 kg 50 kg amma kuma an hauna sai ga 49 kaga akwai da nan wato kinan ta waya ta haka wala tabkasu wala yabkasu nasa ya yi musu wa'azi su dauna tauye wa mutane kayayyakin su ai ma'anansa shine la yakunu nasa kada su ha'inci mutane fi amwalihim a cikin dukiyansu wala ya'khuzuha kada su rika daukan dukiyar mutane ala wajhil baksi ta hanyar tauyewa ta hanyar tauyewa ko a kudi ne in zaka biya hakkin da ya kamata ka bashi da dubu goma sai ka bada dubu goma da dubu tara da ɗari biyar ɗari biyar ɗin ayi ayi da kai ta ƙi fita kaga wannan baksu ne to duka wannan yake ji musu su daina irin wannan ko wani kusul mikiyal wal mizan shine tauyewa kafiya a ɓoye wata dalisan da kuma wato kenan tadlisi tadlisi shine kitabu kitmana aibin sil'a abun ka kasancewa mummuna ne sai ka boye gurin munin sai ka bayar sai a karba a matsayin mai kyau ne sai ran da ya tafi kai ka tafi sai je ga cewa ashe yana abin yana da matsala yana da matsala ko bijimin ka zaka kai sai ka bashi menene ake kiransa eh baliyam alhali yana da matsifa sai ka bashi baliyam in ya sha sai ya lakwasa ya ce a wannan bashi da bashi da fada sai a saya kudi mai yawa sai an tafi sai a ga in balin ya shiga ya saushi sai ya farnaci mutane to duka waɗannan suna daga cikin abin da ake kira tadlisi ne kitmani aibi sil'a ka koye ana manta wata ranar muna karatu a gurin wani malami a darazo ce wani mutum ya taba kawowa jakinsa lokacin ana sai da jakuna a kasuwannin mu aka zo sai ce ya jaki kaza ya ce ta shi na wallahi kegen harbi ne da shi da cizo ini ba za a sai jakin ba sai ya koma da shi hakan ne ya zawo wani satin ma da zaran ka taba sai ya faɗa maka aibinsa a kisa ya koma wani satin da ya zo da shi wani mutum ya zo da ai jakin na karshe ai dama irinsa nake nema nawa za a biya ka ya kirga kuɗi mai yawa ya bashi kaga da ya haƙuri Allah maɗaukakin sarki yana da hanyoyi da yawa ko sai zama wani kuma ya zo irin wannan jakin yake nema mai fada mai cizo yau za a yi tafi da shi saboda haka kai gaskiya ka bar Allah madaukaki amma ya kaga da ya je a sati na farkon nan ya zama discourage ya dawo na next week sai sai sai sai ya boye amma bai hakan din ba Allah madaukakin sarki sai ya taimaka masa a cikin wannan don haka kar a yi ta dalisi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wailul lil mutaffifina azaba ta tabbata ga masu tauye mudu har ya zuwa inda yake cewa lirabbil alamin ko alladhina idza talu ala nasi yatahu wa idza qalu awdhanu yusru har ya zuwa inda yake cewa yawma yaqumu nasu lirabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah ubangijin talikai da nan ne azabar za ta tabbata ga su ba yanzu ba yanzu ka in kai ha'inci zaka zaka ci bulus kenan ko kai komai amma karka yi tsammanin ba a komai to wannan shine wato kenan wa'azin da annabi shaibu alaihi salatu wasallam ya musu kuma naktafi bi hadal qadar wa natawakkal ala Allah da fata abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu aiki da shi ya sa mu aiki da shi abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya ga mana kuskuren ya ba mu ikon gyarawa za mu dakata nan insha Allah ta'ala
yawwa alhamdulillah